سألت دورنا بها أمرنا تسير شر التأسير تكون بها من نسير يا همة الشهيد لنا بهذا المحضري والفاتحين ذات الله من الفريس السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم توفيق توسيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أنصتوا رحمكم الله
بسم الله الرحمن الرحيم أتي أمر الله فلا تستعجلوه بسم الله الرحمن الرحيم to mun gama wato suratul hijri za mu shiga cikin suratul nahl kamar yadda kamar yadda mun yi bayani tun daga farko a tun tafsirin bakara da muka yi cewa ana rabe tsakanin mun yi maganar rabe tsakanin sura da sura to duk wannan bayanin mun riga mun yi shi to shine za mu shiga cikin suratul nahl shine malai yake cewa lam mustabta al mushrikuna al azaba yayin da wato mushrikai suka ga jinkirin saukar azaba domin dama wato dukkan manzanni kamar yadda muke ta faɗa suna zuwa da tauhidi kuma suna albishir ga wanda ya biyayya kuma suna gargaɗi ga wanda wato ya saba duk wanda ya biyayya ya yi imani to suna masa albishir da aljanna wanda kuma bai biyayya bai zama da ya kafirce ya kauce to suna masa gargadi kuma suna tsoratar da shi da wuta kuma da azaba to haka ma su kansu kafirai wato mushrikan maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wasan da aka aiko shi shi ma wannan usulubin dai na jan hankali da kuma wato yin albishir ga duk waɗanda suka yi imani ya musu albishir yana musu albishir da aljanna da rahama ubangiji waɗanda kuma ba su yi imani ba ba ne musu gargaɗi da wuta sannan kuma bayan haka aka zo aka riƙa musu wato ishara da irin abin da ya gabaci wato abin da ya gabata daga cikin wato annabawa waɗanda ba su imani da wato manzanninsu ba irin yadda ubangiji ya rika aiko da wato azaba idan muna karanta ne a cikin alkurani mai girma irin abin da ya sauka ga mutanen annabi ludu irin su mutanen annabi salihu irin su wato mutanen annabi shu'aibu irin su annabi wato mutanen annabi wato annabi wato hudu duk da gashi nan mun karanta kuma irin abin da ya sauka da su bani isra'ila tsakaninsu da wato ƙibɗa fir'auna abin da ya sauka kan fir'auna duk an faɗi irin azabar da allah ya yi musu don me domin su al'umma da ake kiransu ga musulunci don su san cewa idan fa ba su bi ba to allah ga fa abin da ya wa irin waɗanda suka yi wannan jayayya ga irin azabar da allah ya saukan musu to saboda taurin kai su kafirin maka sai su rika cewa wato a yi azabar mana a yi azabar mana sai kuma suka cewa suka gaba ta zo ba aka samu dogon sai suke ganin ma wai wannan azabar da ake musu ake musu narko da ita ake cewa za ta zo ai ya ta yi jinkiri in gaskiya ne abin ya bayyana mana to shine sai wato sai Allah yake cewa a ta amrullahi lamarin Allah ya zo ka gani to a ta amrullahi lamarin Allah wato ya zo ai as-sa'ata ko kuma as-sa'atu ko ita ce sa'a al-qiyamah wa a ta bi sigatul madi a ta ɗin nan ta zo ne da sigan madi ya ta haƙoƙi hukuki saboda sukankan cewa afkuwarsa saboda tashin alƙiyama ba makawa za a yi shi to tun da ku ba makawa za a yi shi sai allah yake tabirinsa kamar an yi shi ne an gama saboda ba ma kokonto a cikinsa to lamarin allah wato wannan azaba da kuke ta cewa a yi mana a yi mana to ai ta zo fala ta kakku wato nemi gaggautowarsa ai ya ma riga ya zo to me ne neman gaggautowarsa eh ai fala ta dulubuhu kakku neme shi qabla hinihi tun gabanin wato lokacin sa yayi fa innahu waqi'u shi wannan abu mai abkuwa ne la muhalata babu hukunto wato za ku mutu in ma ba a yi muku ba in ma an muku alkawarin a cikin duniya azabar za ta sauka to za ta sauka ba za ta saba ba to haka nan ku ta sauka ta sauka a badar an kashe saba'in an ribace saba'in duk kuma duniya ta yi musu kunci wannan azabar ta sauka sannan kuma wato kuma wadda za a yi musu na ranar alkiyama shi ma ba makawa zai zo ranar alkiyama tana zuwa saboda shi kansa aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga alamar kusancin tashin alkiyama saboda shi ne wato manzo na ƙarshe cikamakin annaba aiko shi yana isharar da cewa wato tashin alkiyama ya kusa don manzala na cewa bu'istu wa sa'atu aka hatain yana haka yana na 'yan yatsan sabi ni da sa alkiyama kama aiko ni da ita kama haka muke to saboda haka za su za ku mutu kuma za a yi muku hisabu kuma wannan wato abin da aka yi muku narko da shi ake cewa zai same ku yana zuwa zai same ku
سبحانه وتعالى عما يشركون subhanahu tsarki ya tabbata gare shi wata'ala ubangiji ya ɗaukaka amma yushrikuna ga abin da wato suke tarawa bihi da shi wato amma yushrikuna gairahu bihi da wato da abin da suke wato tara waninsa da shi ubangiji ya tsarkaka duk abin da suke ɗaukowa suke cewa shi ma ubangiji ne to ubangiji ya tsarkaka eh ubangiji ba yi da wato abokin tarayya shi kaɗai ne a cikin mulkinsa kuma shi kaɗai ne babu wanda ya yi wato ya kama da shi a sifa ko a mulki ko babu laisa ka mislihi shay'un ubangiji shi kaɗai ne
ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون wato ubangiji wato shine wanda yake saukar da mala'iku ai jibrila mala'ika jibrila yana saukar da shi bin ruhi ai bil wahayi da wahayi min amrihi ai bi iradatihi da nufinsa alaman ya sha'u fasa wanda ya so min ibadihi daga bayansa daga bayansa humul anbiya su ne annabawa wato ubangiji shi yake aiko mala'ika jibril da wahayi zuwa wanda ya so a cikin wato bayansa wato a cikin annabawa wato annabawan da ya zaɓa ya wato ya musu baiwa da annabta da manzanci to manzo Allah yana turo mala'ika Jibrilu wato ya kawo musu wahayi yana daga cikin abin da yake kawo musu na wahayi an anziru ai ku tsoratar da kafirai bil azabi da azaba wa a'limuhu ku sanar da su annahu su al'amarin da sha'anin la ilaha babu abin bauta da cancanta illa ana sai ni to fattaquni ai khafuni ku ji tsoro na iji ubangiji خلق السماوات والأرض بالحق خلق السماوات ubangiji shi ya halicci sammai wal ardu da ƙasa shi ya halicce su bil haqqi da gaskiya ai muhikan yana mukancanci da yin haka ta'ala amma yushrikun ubangiji ya ɗaukaka gaburan abin da suke tarawa bihi da shi min al daga gumaka خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين ubangiji shi ya halicci mutum min fatin daga wato dugon mani wato ma'ana daga mani ila an sayyara ku zuwa hayye wato ya zama ya mai da shi ya zama wato kauyen karfa tsayi da wato shadida mai tsanani wato ubangiji tun mutum wato yana dugon mani ya rika sawwara shi har sai da ya mai da shi wato halitta har kuma ya haife aka haife shi sannan kuma har ya zama wato ya tashi ya rayu ya zama to cikakken mutum ya zama mai hankali ya zama mai karfi to duk bayan ubangiji ya yi masa haka sai gashi ya zama kuma mai tsananin husuma wato yana jayayya da ubangiji wato mubinin mabayyanin wato mabayyanin wato wato husuma da abin da ubangiji ya hukunta fil ba'si cikin fi na fil ba'si cikin kore tashin alkiyama qa'ilan shi wannan mutum yana cewa man yuhil izama waye zai raya kasusuwa wa hiyar min bayan ita ta diddige ya manta irin sanda aka halice shi tun bai san ma yana ina ba shi faɗugon maniyi ne ya zama jini ya zama tsoka ko yana tafiya yana hadda ubangiji ya suranta shi a cikin mahaifa har kuma ya kai lokacin da za a haife shi ubangiji da umarninsa aka haife shi kuma aka haife shi bai san inda yake ba ba yi da ƙarfi ga shi rauni ga rauni ubangiji ya sa aka tufatar da shi ya rika wato bashi madadi na rayuwa eh har sai da ya girma har kuma ya zama wato mai hankali kuma ya zama yana iya wasu abubuwa da kansa to duk ya manta wannan abin da ubangiji ya masa wai sai dan an ce in ya mutu za a dawo da shi kuma shine yake jayayya Yawai an ce za a yi tashin alkiyama yana cewa a ƙarya ne ba za a yi tashin alkiyama ba ya manta cewa da babu shi aka samar da shi babu shi kwata-kwata aka zo aka samar da shi ya biyo dukkan taɗaurin rayuwa duk ya manta wannan to shine ubangiji yake cewa to wato wato dan adam mai tsananin husuma ne da ya tuna halin da yake da bai wannan jayayya ba Mm.
ولنعام خلقها haka nan dabbobin ni'ima ma ita ce wato raƙuma da ba- da shanu da tumaki da awaki wato ubangiji halaka ya halicce ta wato wannan al'an'ama wato an masa wato nasba eh, da fi'ili muƙaddari eh, ai halaka al'an'ama halakaha ya halicce ta lakum gare ku fi jumlatin nasu a cikin jumlar mutane fi hadibun لكم فيها دفء ومنافع lakum fiha dif'un wato akwai wato abin da za ku ji dimi da shi wato fiha a cikin dabbobin ai ma tastadfi'una abin da za ku ji dimi bihi da shi wato min al-aksi sati ne daga wato barguna da mayafai za ku same su daga cikin gashinta da sufin wato wayannan dabbobin ma'ana za ku samu abubuwan da za ku saka wayannan abubuwa a cikin dabbobin ومنها تأكلون goma nafi'a da kuma za ku samu abubuwan amfani minan nasir daga 'ya'yan dabbobin wadar da nono da kuma ku hau ku je bukatunku wamin ha ta ku nuna daga cikin kuma wannan dabbobin za ku samu abin da za ku ci eh ai kuddimar zarfu an gabatar da zarafi lil fasilati saboda kan aya ولكم فيها جمال حين تريحون hina وحين تسرحون tasrahun wato ado ya tabbata gare ku biya a cikin ta hina turihuna yayin da wato turihuna ai ta rudun ha kuke mai da ita ila murayi ha zuwa ga wato gurin wato yammacin da wato inda take kiwonta bil ashi da yamman mashi wa hina tasrahuna da yayin da wato kuke fito da ita ilal mar'a zuwa ga wato gurin kiwo wato bil gadati da safiya وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق ilan الأنفس bozu kuma tana ɗaukan muku kayanku a ita wayannan dabbobi tana ɗaukan muku kayanku wanda ku ba za ku iya ba su kai muku ila baladin zuwa gari lamta gunu baliyi ba ku kasance za ku iya zuwa wannan garin ba ai wasili ne ilaihi ba za ku iya saduwa zuwa garin ba ala gairil ibli a wani wato akan wani wato raƙuma illa bi shiqil anfus sai da tsananin wato wahala sai kun wahala eh ga su ga ku ku yan ƙanana ga kuma dabbobin wasu wasu manya-manya ga shanu ga wato kuma ro- raƙuma raƙuman nan za ku lafta mata kaya kuma ta ɗauke ku wato su kai ku guri mai nisa wanda in ba ba ba in ba raƙuman a ce ku je wajen wannan wato wahalar da za ku sha tana da yawa to duk ubangiji ya yi muku wannan ya halicce muku wa'annan don ku duk don ya hutar da ku إن ربكم لرؤوف رحيم hakika dai ubangijinku wallahi mai tausasawa ne mai jin kai ne bikum da ku haisu khalaqaha yayin da ya halicce ta lakum gare ku والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينا hazina ubangiji ya halicci dawaki da alfadarai da jakuna wa'annan duk ubangiji ya halicce su litarkabuha don ku hauta wazinatan wato da kuma ado ويخلق ما لا تعلمون lamun ubangiji kuma shine wato yake halitta abin da zai yake halitta ma abin da ba ku sani ba wannan wato an yi ta'lili bihi ma da su li ta'rifin na'ami wato dan wato ta'rifin wato an'am la wa- wa li ta'rifin na'ami to wannan ta'lilin da aka yi la yunafi khalqaha baya kore ita halitta wannan dabbobin ligairi zalika saboda wannan wannan eh, ba dan hawa kawai ba eh, ubangiji zai iya hawanta zai iya wato halittar ta don wani abu ba don kawai wato hawan ba kal akali kamar ci filakaila a cikin dawaki a cikin wayansu mazhabobin eh, sun- da suka ce a iya ci li hadisin saboda wani bi hadisi sayi hain saboda hadisi da zo a cikin buhari wato da musulmi waya khaluqu ma la ta'lamuna ubangiji kuma shine yake halitta abin da ba ma ba ku san shi ba ma min al ashiya'i daga abubuwa al ajibatu mai ban mamaki al bai al al garibatu wanda suke mai bakuntarwa wato ba kawai waɗannan abubuwan da wato aka faɗa ubangiji ya halitta ba ubangiji ya halicci abubuwa ya halicci abubuwa wanda ma ba ku san su ba domin abin da ɗan adam ya sani dangane da halitta allah kaɗan ne eh, bai fi ɗigo ba wato a dangane da abin da bai sani ba Eh, ita kanta duniyoyin da Allah ya halitta wato ba ma irin ba ba ma wato nan duniya ce kawai abin da Allah ya halitta akwai wasu duniyoyi daban-daban wanda Allah ya halice su akwai kuma halittu daban-daban wanda Allah ya halice su to dangane da abin da ya sani kaɗan ne daga cikin abin da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya halitta wannan وعلى الله قصد السبيل wallahi qasdu sabil bayanin at-tariq tafarki madaidaici ya tabbata bisa ga Allah shine yake bayanin tafarki wanda yake mai wanda yake daidai ومنها جائر akwai kuma wato tafarki wanda yake ja'irin aikautacce hailin mai kaucewa anil istiqamati gabaran daidaito ولو شاء لهديكم أجمعين mai da ubangiji ya so shirye ku da ya shirya ku wato da ya shirye da ku zuwa ga wato tafarki wanda yake madadaci baki ɗayan ku fata hata duniya sai ku shiri ilaihi zuwa gare shi bi yarin da zaɓi minkum daga gare ku هو الذي أنزل من السماء ماء ubangiji shine wanda ya saukar da ruwa mina sama'i daga sama لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون mun wato shan ku ya zama a cikinsa wato za ku sha ai tashrabunahu za ku sha shi wa minhu shajarun kuma itatuwan ku za su za su tsiro wato saboda wannan ruwan eh wato yambutu yana tsirowa shi itatuwan naku bi sababihi saboda samun wannan ruwan fihi tusimuna a cikin kuma wannan baiwar da Allah ya muku ta ruwan kuke yin kiwo a ciki tar'auna da wabbakum za ku rika wato kiwon dabbobinku ku ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات samaratu ubangiji ne zai tsiran muku yake yake tsiran muku da wannan ruwan dai ya tsiran muku da azzar'a shukokinku wasu zaitunu da zaitun wannan fila da dabinai wal anaba da inabai wa min kulli samarar kai da dukkan ma wato 'ya'yan itatuwa Eh, dukkan wani dan ice to ubangiji yana tsirar da shi wato sai ya sa sababin wato samun wannan ruwan sai ya zama shine sababin tsirowarsa Eh, yana daga cikin hukuma- hikimar ubangiji tabaraka wa ta'ala wannan ruwan in ya sauka ubangiji sai ya tsirar da 'ya'yan itatuwa masu ɗanɗano daban-daban kuma da ruwa ɗaya Eh, ruwa ɗaya ne ya sauka amma wani ɗan icen kaji mai zaƙi wani ɗan icen kaji shi mai tsami wani kaji shi mai barci wani kaji shi mai ɗaci to duk wannan ya isa wato ɗan adam ya san wato ƙudurar ubangiji ya san cewa babu a wanda ya kamata ya bauta in ban da allah domin ba wanda ya isa ya maka wannan ruwan dai daga sama da yake zubowa ruwan ne guda ɗaya ne dai to amma duk da shi ne idan ubangiji ya zubo da ruwa ya fitar maka da masara da dawa da shinkafa duk da wannan ruwan guda ɗaya ne wannan ya isa iko na ubangiji
إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون ruwan wallahi aya ta tabbata cikin wancanan ka abin ambato ai wato ma'ana wato aya ne shiryawa a bisa wato kaɗaitaka ubangiji ta ala liƙaumin ga mutane ya tafakkaruna da suke tunani fi sun ihi cikin aikin ubangijinsa fa yi sai su imani وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات kharatu bi بأمره amrihim to wasakhara lakum al-layla ubangiji shi ya hore muku dare wannan hara da yini wa shamsa da wato wato da rana bin nasbi duk wannan ya musu nasaba ne adafan alama alama qablahu dan adafi wato abin abin da yake gabatar sa wanda ya gabace shi to kuma warrafu ko kuma ka ce wato ko kuma kai masa wato rufu'a sai ya zama mubtada eh in kai masa wato sai ya zama mubtada kenan eh to shine da in mun ɗauke shi a mansubin wato ya zama wato maɗufi akan abin da ya gabata to ubangiji shine ya halitta muku duk wannan ya halitta muku wato dare da rana da wato da wato yini da dare da rana da wata da taurari dukkansu wannan bilwa jahain da fuska biyu ko nasiba ko raf- ko rufuwar musakharatin ababen horewa bi amrihi abi iradatihi da nufin ubangiji da nufin za إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون wato ayatun dalilai bisa wato ikon ubangiji sun tabbata cikin wancanan ka abin ambato liƙaumin ga mutane ya ake luna da suke hankaltar abubuwa ya tadabbaru da suke gwargwaje lamura وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه haka nan ubangiji shine ya hore muku wato abin da duk ya halitta wato ya halicce shi gare ku wato fil arda bayan ƙasa min alhayawan daga dabbobi wanda ba ta da wato tsirrai wato wa gair zalika da wani wannan muktalifan masu launi launi mai sassaɓa alwanu launi launinsa kamar ja kamar yar'ani kamar kore wa gairi ha da wani wato wannan ma akwai kaloli daban-daban duk ubangiji ne ya halice su إن في ذلك لآية لقوم يسمعون yadhakkarun wallahi wancanan ka wato akwai ayoyi dalilai bisa kudurar ubangiji fi zalika cikin wancanan ka abin ambato liqaumin ga mutane yadhakkaruna ayyata izuna amma fa da waɗanda suke wato wa suke wato suke wa astuwa
وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لهما طريا طيب.
وتستخرجوا منه حلية talbasu ha shine ubangiji huwa shine wanda ya hore muku albara kogi ai zallalahu ya hore shi likukubi dan hawansa wal gausu da nutso fihi a cikinsa eh gashi zai ga ma tekun maliya ruwa baka san iya zurfinsa ba eh amma shikenan ubangiji ya hore shikenan sai ka ɗauko kwale-kwale sai kenan ka hau kana kan ruwan yana ta tafiya ba dan Allah ya hore ba ba za ka iya wannan ba sai ya nutsar da kai to ko kuma ka ga wato wato jirgin ruwa gari guda ya zo ya hau kan wannan ya hau kan wannan ruwan yana tafiya eh kuma yana tafiya kuma ya tafi bai nutse ba duk daga wato ikon ubangiji ne tabaraka wa ta'ala duk shine ya hore wannan kogin eh litakulu kuma ubangiji ya hore kogin don ku ci lahaman wato nama minhu da kogin ɗariyan wato nama wanda yake sabo kowace samaku shine wato kifi wa tastakhrijuna hilyatan ku fito da wato ku fitar da kayan wato ado minhu daga cikin kogin daga cikin wato kogin talbasu na ha da za ku iya wato za ku rika daura ta hiyar lulu ita ce lulu wal marjan da marjan wata ra وكان الفلك مواقع فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون watar alfulka kana ganin kuma alfulka jiragen ruwa mawakhira fihi masu ketawa fihi a cikin wato kogin ai tamharul ma'a tana keta ruwa ai tushuquhu tana keta shi bijriha da gudunta fihi a cikin sa muqbilatan tana mai tafiya wa mudbiratan tana mai dawowa baya birihin da iska wahidatin guda daya iska ce guda daya da ita za ta za- za ta tura jirgin ya gabas kuma ita ce za ta turo shi kuma ya dawo ya yamma ya tafi ta tura shi kuma ta ta turo shi ya dawo to duk iska guda ɗaya ce wannan kawai ya isa shi ma a san wato kudurar ubangiji wani tabtago min fadlihi don kuma ubangiji ya yi haka ne don ku nema min fadlihi daga fallarsa eh wannan azafi ne ala litakulu eh don ku nema daga fallar ubangiji wato ta'ala madaukaki bi tijarar da fatauci eh domin kun ga wato da wannan jiragen ruwan ake ebo kayan fatauci ake ebo kwantenoni a wannan zamanin za ka ga kwantona- kwantena ba adadi a cikin jirgin ruwa komai a ɗebo shi a kai ƙasa kaza a kai ƙasa kaza a kai ƙasa kaza tuni Allah tabaraka wataala ya faɗi wannan ya faɗa a cikin alkur'ani za a yi gashi alkur'ani ana ta faɗa eh wala allakum hakika kuma ku tashkuruna kwa godewa Allah Allah ala zalika bisa wannan وألقي في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم lakum تهتدون tahtadu ubangiji ne ya jefa ko kuma ya ajiye wato duwar watsi fil ardi akan kasa eh jibalan duwar watsi sawabita tabbatattu masu tabbatar da kasa Allah ta mi dan katta wato zan dan katta rika wato motsi ai ta taharraka katta rika motsi bikum da ku waje Allah fiha anharan ubangiji ya sanya korami fiha a bayan ƙasa a cikin ƙasar da ka nil kamar nil wasu bulan da hanyoyi duk ubangiji ya sa muku su la'allakum ta tujuna ko ku kwashidu ila maqasidikum zuwa gururan da kuke nufi وعلامات ubangiji ya sanya muku alamomi tastadilluna da za ku rika kafa dalili bi hada ita Allah turki bisa hanyoyi kal jibali kamar duwar watsi bin nahar da rana wa bin najmi وبالنجم هم ta يهتدون duna haka nan ma da taurari ma'anar nujum taurari hum ya hata duna su dai za su rika wato shiriwa a kan wato hanyoyin su bin najmi da taurari ai za su rika shiriwa ila turiki zuwa ga hanyoyi wal qiblatu da alqibla bil layl da daddare idan da rana ne sai wato a rika a wato a rika amfani da duwar watsi wajen gane wato hanya da daddare kuma ga taurari nan Allah ya sa taurari ga sunan a sama da su ake wato gane hanya eh tauraro kaza mai haske kaza wuri kaza yake ta- a guri kaza yake to nan ne za mu bi mai gabas ko nan ne za mu bi mai arewa ko nan ne za mu bi mai gu- ma- na za mu bi mai wato mai mai kudu kuma idan dare ne za a iya gane ana son fuskanta alƙibla to da tau- da taurarin za a gane ina alƙibla take duk ubangiji ne ya sanya wannan afaman yakhluqu kaman la yakhluqu shin wanda ya halitta shine Allah zai zama kamar wanda baya halitta ai ba su zama ɗaya ba la ba su zama ɗaya ba afala tadhakkarun abala ta zakaruna ba za ku yi tunani ba ba za ku tuna haka ba eh ba za ba ku tunanin haza wannan ba fa tuminu balle ku imani shin wanda ya halitta shine Allah duk abin da ka gani shine ya halice shi to ya zama kamar wanda ba zai ba- wanda ba ba zai iya yin halitta ba ka shine kamar wato gumakan eh gumaka su ba su ha- ba su yi wa kansu komai ba ma balle su yi wa wani eh kuma kun ce su ma alloli bane eh kuna tara kuna tara kuna tara ta da ubangiji tabaraka wata'ala a cikin bauta to ba ai ba za su zama guda ɗaya ba ba za ku yi tunanin wannan ba ku san cewa wanda bai isa ya wata halitta ba bai isa ya zama ubangiji ba wanda yake halitta mahalicci shine ubangiji tabaraka wata'ala to wannan bai isa ku yi tunani ku yi imani ba wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha Ah, idan kuka rika ƙididdige ni'ima Allah Allah ya yi ni'ima kaza ya ga su dai ubangiji tun da tun da muka fara wato karatun nan ubangiji yake gaya mana ni'imomi ni'imomi da ubangiji tabaraka ta'ala yi to shine ubangiji ya ce in za ku rika kirga su ba za ku iya ƙididdige ta ba ba za ku iya kiyaye ta ba fadlan an tuɗiƙu shugar ballanta za ku iya wato gode mata ita kanta ni'imar kirga ta ma ba za ku iya ba balle kuma ku iya ba wa ubangiji godiyarta eh ba za ku iya ba eh shine aka ce wato wato wato ranar alkiyama wato wani wani ban Allah ya mafarki ya mafarki an tashin alkiyama da aka yi tashin alkiyama sai aka zo ana hisabi sai aka zo aka ce a wane ne Wane- to ba komai a wane ya mutumin kirki ne ku shigar da kayansa ba sai an duba ba sai ce a'a ni ba za a shigar da kayana haka ba ban taɓa fashin sallah ba kullum ina cikin sallah azumi ina yi ina ta biyayya Eh, a ni a zuwa auna kayana Eh, ba wani abu nake yi ba, a auna sannan a kai ni inda za a kai ni sai aka ce a'a ai Allah ne ya maka falala ka tafi sai ya ce a'a shi dai sai a auna shi ne za a to a zuwa a auna to shi kenan sai aka zo aka ce a ɗauko duk kayan aiki a duk abin da ya na alheri a ɗauko sai aka ɗauko aka ɗora a sikeli sai aka ce to shikenan to me kuma ubangiji ya yi masa a duba wannan abin da aka dora zai biya abin da ubangiji ya yi masa sai aka ce a ɗauko gashi ɗaya na gidan ido sai aka ɗauko gashi ɗaya na gidan ido da irin amfanin da yake da irin kare ido da yake yi da irin hana cutattaki eh don kowane abu da kaga Allah ya sa a jikin ɗan adam yana da fa'ida ya ce hatta wannan kunne da kake ɗauko wani abu za ka ga wani kazanta kazanta to wannan fa wani magani ne sinadari ne a ciki Allah ya sa da wani gashi gashi a ciki shi kuma mai kare kura hakanan wannan gashin na hanci shi ma eh, ba zai bar kura ta shiga ba ba zai bar kwari su shiga ba ko kana bacci zai ga kwari kwari ba su isa su shiga ba saboda Allah ya kawo wata kariya sai aka ce to a yi a yi auna da wannan aikin nasa da gashi ɗaya ne aka auna aiki bai biya kudin ni'imar gashi ba to ya kai ya hannu ya kafa ya gangan jiki ya ni'imar ji ya ni'imar gani ya ni'imar sheƙa ya ni'imar ɗanɗano Ah, aka ce, to ai kai kace sai a auna sai aka ce to a kai shi wuta sai ce a na yadda da falala a na yadda na yadda to shi ke to saboda haka ba za a iya kiyaye wato kiyaye a ce ni'imomin ma ka kiyaye su balle ka iya bada godiyar su ba za ka iya ba eh mhm
inna allaha laghafurur Ghafurur rahim hakika dai ubangiji wallahi mai gafara ne mai jin kai wato yayin da ya ni'ima gare ku tare da takaitawa ku kuma da saban ku kun takaita bisa wato irin abin da ya kamata ku yi wa ubangiji na godiya eh, sannan kuma ga ku ba ku da keki eh, kuna saba masa ya ce kan ku yi kaza ku yi ya ce ku yi kaza ku ki yi to amma duk ubangiji wato ya kyale ku kuma ya yi muku rahama ya sauƙaƙa muku saboda me saboda ubangiji shi mai gafara ne kuma mai jin ƙai
wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun tu'linun wallahi Allah ya san abin da kuke ɓoyewa ya san abin da kuke bayyanawa والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا wa hum وهم yukhlaqun kaga abin da kuke bautawa eh kuke bautawa tad'una bitta'i ko yad'una bil ya'i ne wato abin da kuke bautawa min dunillahi ko ba bayan Allah sune gumakan nan la yakhluquna shay'an ba su halitta kowane abu ko gashi ba za su iya halitta ba wahum yuhlaqun su kuma kansu kansu halittar su ake ayi sawwaruna wato ana suranta su ne minal hijarati daga duwar watsi wa gairi ha da waninta ko a ɗauko ice a sassaka ko a ɗauko dutse a sassaka to wa'annan su ne za su zama Allah ba su iya zama ubangiji ba amwatun ghayru ya ahya matattu ne la ruha bihim babu wato rai a cikin su gairu a haya'in ba rayu ba ne gairu a haya'in ba rayu ba ne takidun takidi ne wa ma yash'uruna ayyana yub'athun kuma ba sa hasashe su gumakan nan ba sa san yaushe wato a su ne za a tashe su ma eh yaushe za a tashi alhalka halitta fa kaifa yu'baduna ya za a bauta musu iz la yakunu ilahan illa al-khaliq domin ba wanda ya cancanta ya zama ubangiji sai dai mahalicci eh wanda yake mahalicci shine wanda yake wato za a bautawa alhayyu rayayye al'alimu masani bilgaibi da duk abin da ya faku ilahukum ilahun mahib ubangijinku wanda ya cancanci ku yi masa ibada wanda ya cancanci ibada daga gare ku ubangiji ne wahidun makaɗaici la nazira lahu babu kini gare shi fi zati a cikin zatinsa wala sifatihi wala a cikin sifarsa wa huwa Allah ta'ala shine Allah ta'ala
والذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون takabirun kaga wanda ba su ba sa imani da ranar lahira zukatansu munkiratun mai inkari ce jahilatun mai jayayya ce lil wahadani ce wato da kadaita ubangiji wahum mustakbiruna su masu girman kai ne ai mutakabbiruna masu girman kai ne anil imani gabarin imani biha da ita لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون la jarama ai hakan ya kyankyanta hakika dai Allah ya san abin da suke boyewa da abin da suke bayyanawa zai saka musu bizalika da wannan إنه لا يحب المستكبرين ubangiji dai yana uquba ga almustakbirina masu girman kai bi ma'ana annahu yu'aqibu yana musu uquba wa nazara aya mai zuwa ta sauka kuma fin nadir bin al-harisi cikin nadir dan harisu وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا asatiru lawalin idan aka ce da su idan aka ce da su kafirai wato aka ce da su mujirman nan na ƙurayshawa aka ce me ubangijinku ya saukar a bisa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam eh tunda ana saukar masa da wahayi to me i saukar bisa gur- gurin annabi muhammadu kalu sai su ce huwa asatiru ai abin da aka saukar musu shine wato ƙarshe ƙarshe na al'awwali na mutanen farko idlalan don wato ɓatarwa nasu da mutane haka suke gaya wa mutane idan mutane suka yi musu tambaya cewa me aka sauka wa manzo Allah me aka sauka wa Muhammadu sai su a kai kawai wannan labarurka ne tatsuniyoyi ne irin na mutanen farko sun yi haka ne don su kore mutane kasu je su yi imani da abin da manzo ya zo da shi ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يذلونهم بغير علم ilm liyaj'alu awzarahum wato don liyahmilu kai awzarahum don su ɗauki wato laifuffukan su fi aqibatul amri a ƙarshen lamari don su ɗauki zunubansu kamilatan cikakkiya eh wato cikakkiya wato lam yukafar min hashin ba a karka ba a kankare wani abu min ha daga wato laifuffukan nasu ba don su ɗauki nauyin abin da suka aikata na wato kafirci yawmal qiyamati ranar alkiyama wamin kuma su ɗauka daga shashin auzalar lazina yi dilunahun wato laifuffukan wato inda suke ɓatar da su wato mutanen da suka wato suka ɓatar wato suka ɓatar da su bi gairi ilmin ba tare da ilimi ba aini annahum saboda cewa su da auhum sun kiran su ila dalali zuwa ga wato ɓata fattaba uhum sai suka bi shi sai suka bi su fashtaraku duk sukansu sai suka yi tarayya fil isma a cikin laifi ألا ساء ما يزرون Allah ka sani sa'a ma ya ziruna abinda suke ɗauka wato na laifi ya mugunta hamlukun ɗaukar su haza wannan قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم in kan makarar lazina min qablu hakika wanda suka gabace su sun yi makirci wa huwa namaru shine namaruzu bana sarhan ya gina wato wani ginin wato katanga da wilan mai tsayi liyas adaminhu ila sama'i dan ya hau zuwa ga sama ta wannan wato ginin da yayi li yuqatila ahlaha dan wai ya je yaki ahalin sama eh wato namaruzu ya yi gini wai zai hau sama je ya yaki mutanen sama halittar da Allah ya sama to halitta Allah da ya sama wacce dai aka sani ba wacce ba sani wacce aka dai sani ai mala'iku ne eh to mala'ikun shi namru zai je yaƙa to mala'ika ɗaya wato an ce mala'ika wa akwai mala'ikan da idan wato ya saki fufuka akwai mala'ika mai wato fufuke dubu ɗari shida fufuke ɗaya in ya saki fufuke ɗaya to fufuke ɗaya zai rufe duniya sau dubu ɗari shida a cikin fufuken nan guda dubu ɗari shida to kaji don tsaurin kai wai zai hausa mai zai yaƙi wa'in nan ba ma wai mala'ika ɗaya zai yaƙa a mala'ikun ma zai yaƙa wai shi ne zai yaƙi halitta wato take sama shi ne na marudu fa'atan lahu bunyanahum sai Allah ubangiji lamarin ubangiji sai ya nufi bunyanahum ginin su min alqawaid daga wato foundation ɗinsa ai al'asas daga asalin sa fa arsala alaihi riha sai ubangiji ya aika musu da iska wa zalzalata da raurawa fa hada mata ta rushe wannan ginin fa harra alaihim musaqafu sai wato rufin ya faɗo alaihim akan su min foqihim daga saman su ai wahum su kuma ta tahu suna karkashin suna karkashin wato ginin
وأتيهم العذاب من حيث لا wuro يشعرون azaba kuma sai ta zo musu ta inda duk ba su sani ba amin jihatin azaba ta zo musu daga jiha wadda la ta haɗu bi balihim ba ta ɗarsuwa a cikin zuciyarsu wakila aka ce ha za ta misilin wannan saba misali ne wato li ifsadi ma abramuhu saboda ɓata abin da suka kulla shi min al na daga makirci bin rusul da manzanni ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم sun mai yawan alkiyama sannan ranar alkiyama yi huzihim ubangiji zai kunyata su ayyuzil zai kaskanta su waya ƙulu lahumullahu allah zai gaya musu ala lisanin mala'ika musu harshen mala'iku taubihan don ursawa ya ce to ina ababen tarawar da ni a cikin ibada bai bi za a nufin aryawaku allazina kuntum wanda kuka kasance tushaquna ay tukhalifuna almu'minina da wanda kuke saba wa mu'minai fihim a cikin sha'aninsu قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء عن على الكافرين قال ay yaqulu lazina wato utul ilma wa'anda aka ba wato ilimi sai su ce sai su fara min al'anbiya daga annabawa wal mu'minina da mu'minai sai su ce innal khizya haƙiƙa dai kunyata al yawm a wannan yini wa su'a da muni alal kafirin ya tabbata bisa kafirai yaquluna hu za su faɗe shi ne shamatatan dan wato dariri ko bihim da su الذين تتوفيهم الملائكة ظالمي أنفسهم wa'in su ne wa'inda ta zama fahimul mala'ikatu mala'iku suke matar da su suna masu zalunta kansu bilkifir da kafirci فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء ehem fa alqawus salama sai su wato ai in kadu sai suka jawo wastaslamu suka miƙa wuya inda al-maut yayin mutuwa qa'ilina suna masu cewa ma kunna na amal munsu mu dai mu zama muna aikata wani mummunan aiki ba ai shirkun shine shirku fata qulul mala'ikatu sai mala'iku su ce da su بل balle ayi ku shirku kuka zama kuna yi kuma aikin ku mummuna kuka ci gaba kuka ci gaba da yi إن الله عليم bima kuntum ta'malu haƙiƙa dai ubangiji masani ne da abin da kuka kasance kuna aikatawa kuma zai saka musu bihi da shi wai qalu lahum za a ce da su فادخلوا أبواب جهنم خالدين fiha ku shiga ta kofofin jahannama kuna masu dawwama fiha a cikin ta ولبئس مثوى ne المتكبرين makoman masu girman kai wato ya mugunta wato ita wutar jahannama وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم wakila sai aka faɗa kuma ga waɗanda suka ji tsoron a shirka shirgu suka zama sun bi ubangiji sai a ce ma za an zala rabbukum mai ubangiji ya saukar da shi gare ku قالوا خيرا sai su ce alkhairi ya saukar mana للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة wato hasana kyakkyawa rayuwa da daɗa ita ce a gidan aljanna ta tabbata ga waɗanda suka kyautata bil imani da- da imani fi hazihin duniya a cikin wannan rayuwar duniya ولدار الآخرة خير kuma gidan lahira shine aljanna shi ya fi alheri minar duniya daga duniya wa ma fi hada abin da yake cikin ta ولنعم دار muttaqin sai المتقين Allah ta'ala ya faɗa fiha a cikin ta yace wala ni'ma darul muttaqin wallahi wato gidan masu tsoron Allah wato ya wato ya zama wato shine ni'ma madallan wannan gida wanda yake na gidan wato masu tsoron Allah جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون هي جنات عدن إتسي الجنة الجنة زما أي قامة زما wato yadkhulunaha za su shige ta wato tajri min tahti hal anharu ƙorami suna gudana min tahti ha ƙarƙashin ta lahum fiha ma yasha'una abubuwan duk da suke so ya tabbata gare su fiha a cikin aljanna kazalika yajzi Allahu almuttaqin to irin wannan sakamakon haka ubangiji yake saka wa almuttaqin masu jin tsoron Allah alladhina tatawaffahumul
ikatu malaikatu dayibi wa'anda wato allazina wa'annan wato na'atun na'ati ne wa'annan da wato tatawaffahumul malaikatu mala'iku suke wato karɓar rayukansu dayibi na suna wato masu tsarkaka ai ɗahirin suna tsarkaka min kuburi wato daga kafirci yaquluna salamun alaikum ya na suna faɗa lahum gare su inda mautu yayin mutuwa yana suna cewa aminci ya tabbata gare ku wai ƙarin lahum za kuma a gaya musu bil akhirati a gidan lahira udkhulul jannata bima kuntum ta'malu ku shiga aljanna saboda abin da kuka zama kuna aikatawa na alkhairi هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك hal yanzu da ba yanzu ba komai suke saurare ba su kafirai kafirai ba sa sauraron komai illa an tatiye humul mala'ikatu sai dai mala'iku su zo musu liqabd da arwahihim saboda wato karɓar rayukansu au ya ce amru rabbika ko kuma lamarin ubangijin ka zo musu ai al'azabu shine azaba awul qiyamatu ko tashin alqiyama almustamilatu mai tattara alaihi akan azaba eh ko azabar ta saukatun a duniya ko kuma a tashi a matar da su kuma a je a tashi alqiyama su shiga cikin azabar كذلك فعل الذين من قبلهم kazalika ai kama fa Allah haula'i kamar yadda wayannan suka aikata haka nan ma wanda suka gabace su suka aikata min al'ummi daga al'ummatai kazzabu rusulahum sun sarrafantar da manzanninsu fa uhliku sai kuma aka halakar da su وما ظلمهم الله Allah bai zalunce su ba bi ihlakihim da halakar da su bi gairi zambin ba tare da zunubi ba ولكن كانوا أنفسهم يظلمون sai dai dai sun kasance su masu na zalunta kawunan su ne bil kufur da kafirci فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به yastahzi'un sayyi'atu ma mummunan abin da suka aikata shine ya same su ai wato sakamakon sa ne ya same su wa haqa bihim maka abin da kuma suka zama suna yin izgili da shi wa haqa sai sai sauka bihim da su ai shine azaba abin da suka zama suna izgili an ce musu azaba za ta zo su rika izgili cewa wato ƙarya ne su ta maganganu to duk wannan abin sai ya sauka gare su وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا ولا آباؤنا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من min شيء shai wa ƙalar zina ashiraku waɗanda suka yi shirku kuma sai su faɗa min ahli makka daga mutanen makka sai su ce lausha allahu ai da allah ya so ma abaduna min dunihi min shai da ba- bauta wani abu ba in ba ubangiji ba eh ai ubangiji duk abin da muka yi ai ubangiji ne ya so mu yi haka eh da ya so da ba mu bauta wa kowa ba sai shi nahnu mu wala abauna wala iyayenmu iyayenmu ma da ya so da ba sai abin da suka yi ba wala haramna min duni min shay wala kuma wato haramna da mu haranta wani abu min duni ko ba bayan sa ba wato mu haranta komai ba min al baha'ir daga ba- baha'ir wa sawa'ib da sawa'ib wato sawa'ib wannan dabbobin eh fa ishrakuna yin shirkun mu nahnu wata harimuna da haramtawan wasu dabbobi wanda muka sa musu sunaye irin su bahira su sa'iba da sauransu to bi mashi'ati duk da yadda ubangiji ne fa huwa radin shi kuma wato mai yadda ne bihi da shi kala ta'ala sai Allah ta'ala ya ce كذلك فعل الذين من قبلهم shi to irin abin da wayannan suke fara haka wayanda suka gabace su ma suka aikata فهل على الرسل إلا ilal البلاغ balagul mubin ai wa'anda suka gabace su ma sun sarrafantar da manzanninsu fi ma ja'u bihi cikin abin da suka zo da shi fa hal Allah rusuli ai ba abin da yake kan manzanni illal balagu sai dai riskar da ake almubin mabayyani ai al-iblagul bayyinu ba abin da yake kan manzanni sai dai wato isar da ake mabayyani walaysa alaihim hidayatu wato shiryawa ba ta kansu shiryawa tana ga ubangiji ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت dago wallahi hakika mun aika wato asna mun aiki wato rasulan manzo fi kulli ummatin a kowace al'umma kama ba asna ka kamar yadda muka aike ka fi haula a cikin wayannan wannan wato yana gaya wa manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam mun aika dukkan al'umma mun aika musu manzo kamar yadda muka aike ka abinda kuma muka aiki manzannin nan da shi shine an ubudillaha in ka je ka ce musu su bauta wa Allah ai wahiduhu su kadaita shi wasu ta nemi ku nisanci a ɗaguta wato al'ausa na gumaka an ta abudu ha ku bauta mata kan ku bauta wa gumaka Eh, kamar yadda da'iman muna faɗa duk manzanni sun tarayya wajen zuwa da tauhidi Eh, kowane manzo da tauhidi ya fara wato ko an aiko shi don wani abu da don ya daidaita wani abu a cikin al'umma to farkon dai abin da zai faɗa zai yi shine tauhidi a kaɗaita Allah tabaraka wa ta'ala a bar bautar gumaka
ومنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه alaihi dalala a cikinsu akwai wanda Allah ya shiryar fa amana sai ya imani a cikinsu kuma akwai wanda man haƙat alaihi dalala wato ɓata ya waje ba alaihi a kansa fi ilmin lahi a cikin ilimin Allah falam yumin bai imani ba فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة
idan المكذبين to ku tafi ya ku fara makata ya ku kafaran maka ku yi tafiya fil ardi a bayan ƙasa ku yi tafiya a cikin wato ƙasar duniya ga ta nan kuna ta yi fanzuru ku duba kai fa kana aqibatul mukazzibina ya ƙarshen wanda suka sare fantar da rusulahum manzannin su ya yi kasance min al ihlaki ne daga halaka min al halaki ne daga halaka ai ku yi tafiya mun ai kuna tafiya kamar yadda mun yi bayani jiya eh ai suna rihilatu shita'i wa saifi kuma hanyoyinsu na zuwa sham suna ganin garuruwa na al'ummatan da suka gabata kuma suna jin tarihin abin da ya gabata ga al'ummatai eh wato suna jin abubuwan da ya faru ga dukkan wato mutanen manzannin da suka gabata na abin da suka aikata na sabawa abin da manzanninsu suka zo da shi da kuma irin abin da allah ya sauka a cikinsu kuma ai duk da wannan labarin da ake basu suna tafiya in suna tafiya sun tafi tafiya su ta sham ai suna ganin garurruka ko kuma alamar garurruka cewa ba shakka an zauna a nan kuma tarihi yana tabbatar musu wannan wuri wuri ne na al'umma kaza an halakar da su ne saboda kaza to me isa ba za su ɗau darasi da wannan ba
إن تحرص على هديهم فإن الله لا يهدي من يضل Zil in taharis ya rasulullah ya muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ka zama kana kwaɗayi a bisa shiriyarsu cewa kana son sai dai sun shiriya eh wa qad adallahum allah alhali kuma hakika allah ya fitar da su to la taqdiru ala zalika ya rasulullah ba za ka dai ba ba za ka sami ku a bisa tunda allah ya riga ya fitar da su fa inna allah hakika dai ubangiji la yuhdi ko kuma la yahdi bil bina'i lil fa'il la yahdi wa lil maf'ul la yuhda ko kuma layu guda babangiji baya shirya da man yudillu wanda ya batar ai man yuridu idlalahu wanda yake nufin batar da shi وما لهم من ناصرين ba su da wato mani na masu kare su min azabin lahi daga azabar Allah وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت wa aqsamu su dai wato sun rantse billahi da Allah eh sun rantse billahi da Allah matukar wato rantsaran su ai ga ta ijtihadi matukar kokarin su fiha a cikin rantsuwar cewa la yab'asullahu man yamutu Allah ba zai tashi wanda duk ya mutu ba wato dai inkarin da tashin alkiyama eh dama abin da suka fi shahara da shi kenan eh na farko ba su yadda Allah kwaya ɗaya bane shi yasa suka yi gumaka suka sassaka suke bauta musu na biyu wannan tashin alkiyama da za a yi ba su yadda da cewa za a yi tashin alkiyama ba ba su yarda da wannan ba shi yasa za ka ga cewa Allah yana ta maimaitawa tashin alƙiyamar nan fa yana zuwa yana zuwa yana zuwa eh ai imani da shi dama imani abin da ake cewa kai imani da abin da baka sani ba eh ai ba a ga tashin alƙiyama ba amma kuma duk mun imani za a yi to wannan shine imani to su ba su imani ba suna karyata cewa ba za a yi shi ba dama kai imani da abin da baka gani ba shine imani ka gani to saboda haka su ba su yarda da shi ba shi sa ubangiji yake ta maimaitawa ba zai zo zai zo zai zo eh kuma ba la mahalarta zai zo din mm.
بل bale haka ne yab asumullahu Allah zai tashe su eh وعدا عليه حقا wannan alkawari ne akan ubangiji hakan maƙyanƙyanci ai wa ada zalika wa haqqahu haqqan ولكن أكثر الناس لا يعلمون me dai yawa yawan mutane su ne mutanen maka la ya alamu da zalika ba sa sanin wannan ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم kanu kasibin don ubangiji wato ya bayyana eh muta'alliqun masu al-muqaddar wa qawli muta'alliqun bi ba'suhum al-muqaddar eh ubangiji tabaraka wa ta'ala zai tashe su eh dan ya bayyana wato dan ya bayyana lahum gare su allazi yahtalifu ne bayyana musu abinda suke sabani tare da mu'minai fihi a cikin sa min amrin dini ne daga lamarin addini bi ta'azibihim da kuma yi musu azaba wa isabatul mumini da kuma sakawa mumine wal ya'lamu allazina kafaru don ubangiji ya wato nuna wa waɗanda wato suka kafirci annahu cewa su dai kanu kazibina sun kasance makaryata fi inkarin basu a cikin inkarin tashin alkiyama إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له kun فيكون.
fayakun faɗi ne faɗin mu ga abu idan muka nufi abin ya kasance ai a ranar ija da hu muka yi nufin samar da abin eh wa ƙaunina ƙaunina ina mufta da mufta ne khabaru labarinsa to in dai muka yi nufin samar da abu sai kawai mu ce da abin kasance fayakun sai ya kasance ai fa huwa yakun sai ya kasance wa fi qira'atin bin nasb fayakuna kenan adabin alana qula eh wal ayatu li taqriril qudrati wannan aya dan tana ta zo ne dan tabbatar da ikon ubangiji alal ba su bisa tashin alkiyama wai fa ai ba ubangiji wai ba wai fada zai ce kasance din ba a'a da ya nufi abin ya kasance ne wai an faɗi wato inda ma kan wato ya ce wato kaulin na kun fa yakun an ya kun an na kun lahu kun fa yakun saboda wato wai a fahimta ne a ilmantarwa ne ta yadda za a fahimci abin amma ya ubangiji da ya nufi samar da abu abin ce sai ya samu abin samuwa kawai yake to kuma wannan wato don tabbatar da ikon ubangiji ne bisa tashin alkiyama eh saboda shine abin da suka fi inkari kafirai sun fi inkarin tashin alkiyama to shi yasa ubangiji yake kawo alamomi da dalilai da hujjoji cewa fa tashin alkiyama nan fa yana zuwa kuma zai zo kuma a imani da shi mhm والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة kaga wanda suka yi hijira billahi cikin ɗaukaka addinin Allah ai liƙa mata dini nan tsaye da addininsa min ba'ad ma zulimu bayan an sa- an zalunce su min ba'd- bayan an zalunce su bil adza da cutarwa min ahli makar daga mutanen makka wa humun nabiyyu sune wanda suka yi hijira nan sune annabi sallallahu alaihi wasallama wa ashabuhu da sahabbansa eh domin an zalunce su mutane ne a garinsu da gidajensu da iyayensu da 'yan uwansu da dukiyarsu eh kawai shi ke aka ce ba a yadda ba eh kawai saboda haka aka kuntata musu aka nemi a kashi a kakkashe su kuma wato ba a yadda su shi kenan aka kore su daga garin eh suka hijira suka bar garin kowa ya tashi wani ya bar iyalansa da 'ya'yansa kowa ya tashi wani dukiyarsu ma suka bar da ba za su iya ɗauka ba eh to saboda haka wa'annan wa'annan wanda suka wato yi wannan aiki eh, suka yi hijira don ɗaukaka addinin Allah bayan an zalunce su eh, daga mutanen maka bayan mutanen maka sun zalunce su shine annabi da sahabbansa to lanu bawi annahum fid dunya hasanatan wallahi za mu sauki za mu sauke su wato wato a guri wanda yake kyakkyawa darin hasanatan gida kyakkyawa fid duniya a duniya hiyar madinatu ita ce madina eh ka gani yanzu idan ka je madina madinatu rasul sallallahu alaihi wasallama za ka ganta ta fi kowane gari a duniya ma kyau eh ta fi kowane gari a duniya kyau eh kaga ga abin da Allah ya faɗa kuma jikokin wato wayanda suke madina jikokin wayannan sahabban ne wayanda aka kore su daga maka aka rike dukiyarsu kowa eh muna ta ba da labari muna wani zubin mun zo muna magana muna faɗa ba wanda ya hijira a bayyane sai sai na umar shine kaɗai ya hijira ya bi manzo Allah a bayyane amma duk sahabbai kowa sai ya bi dare sannan ya fita ba wanda yake ɗaukar wani abu a kayansa wani riga ma babu eh wani abin da ya mallaka duk dukiyar da ya mallaka to a nan zai barta don ba zai iya ɗaukar ta ya tafi da ita ba taransa ma yake yi ba wato ba cikan dukiya ba eh nan mun sha bayanin yadda bayan manzala ya kaura sai na ali shi ma ai bayan ya bada sakon da manzala ya ba masa shi ma bin sa yayi eh man- sai na ali kan yaje kan ya isa madina duk kafarsa ta fashe eh to duk a ƙasa aka tafi eh masu dan abun hawan ma kaɗan ne ba su da yawa wani ma yana da abun hawan dan ka a gane zai fita ya bi manzo Allah sai ya ba abun hawan eh saboda zai bi manzo Allah maganar zaman sa ta kare tunda manzo Allah ya tafi ba maganar zama to saboda haka Allah ya ce to shike za mu sauke su a guri wanda yake gida mai kyau eh duk inda ka je yanzu a Madina kyakkyawa ne eh ba wani gari da zaka ga yayi kama da Madina albarkacin manzala sallallahu alaihi wasallam to kuma alkawari ne na ubangiji Allah ya yi masa sallallahu alaihi wasallam eh wal ajrul akhirati وأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون wallahi ladan lahira shine aljanna to kuma akbaru wannan ya fi girma eh lokanu wato ya lamuna wato wato da su kafirai sun san eh eh, ko kuma almutahallifuna masu jinkiri an hijiratu gabarin yin hijira da sun san malil muhajirin abinda za a ba muhajirai min alkaramatu na daga wato girmamawa eh to lawafa kohum da sun dace da su wato akan su ma su yi hijirar su bi su eh duk ba sani ba to duk wannan kyan da ake faɗa da wato abin da za a samu a duniya to na lahira kuma ya ninninka wannan eh domin a lahira aljanna ce ita ko aljanna ai babu kamarta ba wani abin za ka samu wanda ya fi- ya kai aljanna eh kowa zai samu aljanna wato daidai matsayinsa mm.
الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون kalon su ne wanda suka yi haƙuri a bisa cutar mushrikai da kuma yin hijirar da izharar din don bayyana addini eh wa alarabi kuma suke dogaro bisa ubangijinsu fayar zuƙon sai ubangiji ya arzuta su min haisu la ta ta yadda ba sa zato ka gani sun fita sun tafi wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abin da yayi saboda sun bar garinsu sun bar dukiyarsu sun bar ƴan uwansu to manzo Allah shine sai haɗa ƴan uwantaka tsakanin muhajirai da ansar saboda ragewa wato muhajirai raɗaɗin da suke ciki Eh, su- raɗaɗin ko da suke ciki shine sun ba komansu sun ba iyalansu sun ba komai sun bi sun bi manzo Allah sun bi saboda su tsira da addininsu to ubangiji shine manzo Allah shine ya ya haɗa muhajirai da ansar sai ya yi musu abokantaka to wannan shine ya rage musu ma wato raɗaɗin abin da suke ciki ne wato na na abin nan to kuma suka dogara da ubangiji sai shi yasa kuma ubangiji ya rika arzuta su inda duk ba su sani ba eh
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن kuntum la ta'lamun wa ma arsalna min qablika illa rijalan ba mu aiki wani abu ba mu aiki wasu ba mu aiki wasu ba da suka gabace ka sai dai mazaje ne eh wato ba mu aiki mala'iku ba eh ba ba mala'iku muka aika cikin mutane ba eh mu da za mu yi aike zuwa ga mutane to mutane muka aika eh eh, shine yace ubangiji yake cewa ba mu aiki wato wasu wani wani wa'ansu a wasu halitta ko wata jama'a ba mu aike su ba sai dai mazaje muka aika la mala'ikatan ba mala'iku ba eh fasalu ahla zikiri ku tambayi ma abuta ilimi bi taurata da taura wal injil da injila in kuntum la ta'lamuna in dai har ku kun kasance la ta'lamuna ba ku ba ku san ko kuma ba ku san zalika wannan ba fa innahum su masana wannan littattafan ya alamuna sun san shi wa antum ku kuma ila taqs- tasdiqihim to wato aqrabu ku mafi ku- ma wato kun fi kusa zuwa gaskata su eh idan manzo Allah ya gaya muku ko kuma sahabbai ba za ku gaskata su ba amma masu attaura da linjila to kun fi gaskata ku je ku tambaye su me aka yi eh domin kun fi gaskata su akan ku gaskata wayannan eh lan- eh, domin yake cewa fa innahum ya'lamuna wa antum ila tasdiqihim aqrabu min tasdiqil mu'minina bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama wato ku gaskata su ya fi muku kusanci daga wato gaskatawan mu'mine da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama بالبينات والزبر bil bayyinati da hujjoji eh muta'alliqun bi mahzufin ai arsalnahum ai mun aiko su bil hujjoji da hujjoji alwarihati mabayyana wazubir kuma mun aiko su bi zubir da wato wazubir da kuma littattafai وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما ما نزل إليهم ولعلهم ya يتفكرون tafakkarun wa'anzala ilaika zikira mun saukan maka da alkur'ani ya rasulullah don kai bayani ga mutane abin da aka saukan musu fihi a cikin ƙur'ani min halal daga abubuwan halal wal haram da na haram duk kai musu bayani wa alawala allahum ya tafakkaru ko su sa yi tunani fi zalika cikin wannan fa ya atabiruna su izina أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب azabu min haythu la yash'urun afa amina allazina makaru sai shin yanda suka amince wato wato su- afa amina allazina makaru sai yati shin yanzu wanda suka yi wato tanan tanan makirci sun amince wato wanda suka yi makirce makirce na munanan abubuwa bin nabini da annabi sallallahu alaihi wasallam fi darin nadwati a darin nadwa min taqyidihi da suka yi shawarar cewa ko su ɗau- ko su daure shi au qatlihi ko su kashe shi au ikhraji ko su fitar da shi kama zukira kamar yadda aka ambata fil anfal a cikin suratul anfal shin yanzu sun amince an yi hasifa Allahu bihim al-arda Allah ya kisfa kasa da su ka karuna kamar karuna au ya tiya mul azab ko kuma azaba ta zo musu min haisu la yashuruna ta inda ba sa sani ba sa hasashe ai min jahatin azato azaba ta zo musu ta jihar da la ya hatta ba ta tsarsuwa bi balihim a cikin zuciyarsu wa qad uhliku hakika kuma an halakar da su bi badrin a badar wa lam yakunu ba su kasance ba wato yuqaddiruna suna gurguje zalika wannan ahan malam ba wannan wannan wannan afa amina allazina makaru sayyi'ati ina ganin dai karatu kawai karatu kuma abin da ya karatu za a dubo mana Ba- shi- wa- eh? Eh, a'a baya kaɗan wajen hijira ɗin nan wajen hijira eh da yake cewa a wanda Allah yake cewa wallazina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi annahum fid dunya hasanatan wal ajru al akhirati akbar law kanu ya'lamun riyad al tafsir mu je mu ƙarasa kan wata
أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين mu'jizin aw ya'khudhuhum ko kuma ubangiji ya kama su fi taqallubihim cikin jujjuya wasu fi asfarihim cikin tafiye-tafiyen su litijarin ta don fatauci fa ma hum bi mu'jizin su ba su zama masu tserewa bane masu tserewa al'azaba azaba ubangiji ba أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم rahim ko kuma ubangiji ya kama su ala ta hawufin a bisa talakusin wato tawaya ai shay'an ba shay'an abu fa abu kadan kadan ya kama su hatta yuhlikal jami'a ko kuma hatta ya halukal jami'a haddisa har dukkan su kowa ya halaka halun min al fa'il aw al maf'ul fa inna rabbakum sannan dai ubangijin kula ra'ufin wallahi mai tausasawa ne rahimin mai jin kai haisu lam yu'ajiluhum ta yadda bai gaggauto musu da adaba to da azaba ba
أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون dahirun awalam yara awalam yara ila ma khalaqa Allah shin yanzu awalam yara ila ma khalaqa Allah min shay'in shin wato bai go wato awalam yara ila ma khalaqa Allah bai duba bane zuwa ga abin da Allah ya halitta min shay'in daga wani abu min shay'in daga abu bai ga wani abin da Allah ya halitta bane wanda lahu zillun da yake da inuwa kashe jiratin kamar itaciya waje balin da dutse ta tafayya zilaluhu wanda inuwarsa take karkata take karkata an lemi da dama wa shima'il da hagu jam'u shimal au an janibai hima ko kuma musu janibin su guda biyu a wurin nahar farkon yini wa akhiru da karshen sa wato suna karkata sujjada don wato yin sujjada wato ai halin hali ne ai khadi'ina suna masu kankan da kai bi ma yuradu da abin da ake nufi minhu daga gare su eh wahum su wato su nan inuwoyin dahiruna ai sagiruna suna wato kaskantattu ai nuzilu an saukar da su manzilatul uqala'i matsayin wato masu hankali ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة wato ma fi samawati abin da yake cikin sammai da abin da yake cikin ƙasai baki ɗaya suna yin sa min dabbatin ne daga wato dabbobi wato nasmatin halitta wadda ta dubbu take dindike al'ar a kan ƙasa ai dukkansu suna sajada lillahi ga Allah eh dukkansu kowanne da wata halitta tana sajada ga ubangiji ai ya khadau yana kankan da kai lahu gare shi bima yuradu minhum daga abin da wato ake nufi minhum daga gare su wa galaba fil isyani bima la yajidu ya rinjayar da zuwa da abin da baya hankalta likasratihi saboda yawansa yawansa domin abin da baya hankalta ya fi yawa akan abin da yake wato hankalta fasalan dabbobi ai sun fi yan adam yawa kwari su ma suna nan da irin yawansu saboda haka su ne ya zo da abin da yake farin jaye wal mala'ikatu haka
والملائكة وهم لا يستكبرون haka nan ma mala'iku ubangiji ya keɓance su da ambato su ma la na ba sa girman kai ga wato ba sa girman kai ga wato yin wato bauta ga ubangiji يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون suna tsoron ubangiji kuma suna aikata ma yi umaruna abin da ake umartar su da shi
Allah ƙara lafiya, Allah ƙara kabuta.
salatul fati uku